الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الصائمون المصلون ما زلنا نتحدث عن سلسلتنا عن مجمل أحكام الصيام وفي الخطبة السابقة تناولنا الآية الكريمة التي في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وقلنا أن الآية في حد نفسها معجزة من معجزات القرآن الكريم إذ هي آية واحدة واحتوت على عديد من أحكام الصيام التي نتناولها ومن الأحكام المتناولة النية وأيدناها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وتعرجنا إلى الفرق بين صوم النافلة وصوم الفريضة وفي الآية أكلة السحور وقلنا أن فيه بركة في البدن وبركة في اتباع السنة النبوية المطهرة وفي الآية أيضا وفي الآية أيضا النهي عن المواصلة وإن كان حق وسنة على المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه كما قلنا وكما قاله صلى الله عليه وسلم حرام على أمتي والأمر التي نتعرج إليه في هذه الخطبة المباركة في هذا اليوم المبارك وفي هذا الجو العطر الميمون حد الابتداء وحد الانتهاء للصوم وهو في قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فمن الفجر حد لابتداء الصوم ومن الليل حد لانتهاء الصوم وفي الآية حروف الدالة على الغاية وكما قال العلماء الغاية ما قبلها وما بعدها له حكم خاص أيحل للإنسان أن يأكل ويشرب قبل ابتداء الغاية وله أيضا أن يأكل ويشرب بعد انتهاء الغاية yan uwa har yanzu dai muna tattaunawa cikin hukunce-hukuncen azumin watan ramadan wanda muka ciro cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisa'ikum mu ambata hukunce hukunce da dama a cikin wancan hudubar yau muna ƙara ambata waɗansu hukunce hukuncen da ayar ta kunsa malamai da dama suna ganin ita kanta ayar mu'ajiza ce cikin mu'ajizozin alqur'ani aya ɗaya ce kusan ta game duk hukunce-hukuncen da ake da bukata na azumi kuma ta tattauna su ta yi bayanin su abin da ake da bukata almuddaki wanda zai yi tunani ya tuntuntuni ya fidda hukunce-hukuncen da Allah maɗaukakin sarki ke faɗa har yanzu cikin wannan ayar mun cire farkon lokacin da azumi ke farawa mun kuma cire ƙarshen lokacin da azumi ke karewa ƙarƙashin Allah maɗaukakin Allah maɗaukakin sarki وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل azumi yana farawa ne da zarar alfijir ya keto yana karewa ne da zarar rana ta fada duhun dare ya shiga fada wata shigar dare ne azumi ya kare don haka kafin hudowar alfijir babu hukuncin azumi bayan fadawar rana babu hukuncin azumi abin da malamai suka tattauna karkashin wannan wanda yake da muhimmanci da zamanin da muke tare da shi yadda ake gane fitar alfitar da hukunce-hukuncen hanyoyin da ake gane su su ne za mu faɗa a gurguje dalilin fara hudu ba da muke takaitaccen lokaci ko a makare hanyoyin da ake ganewa shine ruqyatul fajr yaqinan ana sanin alfitar ya fito idan mutum ya ga alfitar da ƙwayar idan sa kwaro wannan ita ce hanya mafarko ita ce kuma hanyar da ba a fifita wata hanya a kanta duk wanda ya ga alfijir da idan shi to shi azumi ya tabbata kan shi lokacin da zai ci lokacin da zai sha lokacin da zai mu'amala da iyalansa ya kare masa wannan kuma shi ne matakin da ba matakin da yake cin karo da shi matakin da yake bi mashi alkhabarul yaqin shine a samu labari wanda yake shi kuma tabbataccen labari ne idan an baka labari alfijir ya fito kuma tabbataccen labari ne to yana bin wancan bayan gani da ido a mataki na matakan gani alfiji wannan yana goyon baya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fa kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibna ummi maktum fa innahu la yu'adhdhan hatta yuqalu lahu asbahta asbahta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kun ji kiran sallar biladu cikin dare din mai ci ya ci din mai sha ya sha amma duk wanda ya ji kiran sallar ibnu ummi maktum to ya tsaya da suhur din shi saboda ibnu ummi maktum makaho ne baya kiran sallah sai an bashi labari an ce mashi asbahata asbahata ma'ana gari ya waye alfijir ya keto sannan sai kirawon sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gina hukuncin alfijir da kiran sallar biladu a da kiran sallar ibn ummi maktum shi kuma yana mataki na biyu baya gani amma idan an bashi labari tabbas alfitr ya fito to yana amfani da wannan magana ta an bashi labari kuma manzon Allah ya gina hukunci a yi amfani da labarin da aka bawa ibn ummi maktum mataki na uku shine al-hisab takammat da muke da akwai cikin masallatanmu rana za ta fito lokaci kaza alfitr zai fito lokaci kaza sallar azhar lokaci kaza sallar magriba lokaci kaza wannan duk duniyar musulunci an yi ittifaqi hisabu shamsi ana amfani da shi banda hisabul qamari hisabu shamsi ta jirba ta tabbatar babu kuskure a cikin shi sai sabani da ake samu ta hanyoyin da ake bi ana bin hanya ne ta malaman fiqh ko ana bin hanya ne ta malaman shafi'iyya ko ana bin hanya ne ta astronomers hanyar dai da aka bi shi ne bambance bambancen da ake samu amma dai waɗannan hisabin aka yi amfani da su wajen ganin alfijir ita ce hanya ta wuce hanya ta hudu labarin abin da wannan kalanda ta kunsa shine kiran sallar da lalamu suke a yanzu galibinsu suna ba da labari ne kan abin da ke cikin wannan takarda da aka ka ji labari ya yi labari ya yi kiran sallah ba auna wa yayi ba rana ta bar tsakiya ba auna yayi ba rana ta yi biyun abu ba gani yayi ba tabbas rana ta fada ba gani yayi ba tabbas alfijir ya fito yana dogana ne da abin da ke cikin wannan takarda sai ya ba da labarin shi da haka malamai suka ce bisa wannan idan an samu mu'araba tsakanin waɗannan matakan guda hudu ana bin na farko ne sannan a ɗauki na ƙarshe da haka bisa wannan abin da zan kulle wannan magana da shi shi ne da za a ji lada ne ya kirawo sallah ƙarfe biyar ko ƙarfe hudu da rabi kuma ya yi assalatu yana ba da labari ne kan abin da ke cikin takarda sai takardar da take gaban shi ta saba da lokacin da aka ji alfajir zai fito wannan ba zai hana mai azumi ya ci ba ba zai hana mai azumi ya sha ba saboda kiran sallar sa yanzu shine mataki na ƙarshe da muke da akwai a zamanance da haka har wa yanzu ana gaya wa mutane kenan wajibi ne in da san samu in za su iya ganin alfitar da idan su nema in za su na bi labarin wanda zai ba da tabbacin alfitar su nema ko su nemi kalanda su tabbatar wani lokaci ne alfitar zai fito wani lokaci ne rana ba ta faɗa akan ɗauki kiran sallar lada ne a yanzu a zamanance mataki na ƙarshe yana ba da labari ne cikin abin da ke cikin takarda liƙe da wannan galibi idan an samu lullumi musamman lokacin da aka yi ruwan sama galibin ladanai masu gaggawa ne suka yi kirawo sallah kafin lokacin kiran sallah ya kirawo da sun ga gari ya fara duhu zai rangada kiran sallah idan ya rangada kiran sallah yana ba da labari ne akan abin da ke takarda in takardar ta tana gaban ka za a sha ruwa karfe 6 da minti 45 sai ya kirawo sallah 6 da rabi saboda ya ga duhu ya ci duk wanda ya azumi ya sauke a dalilin kiran wannan mai sallah din sai ya raba azumin shi a wannan rana saboda ne an samu ta'arudi a tsakanin matakai guda uku da suka gabata mafi kankantar aka yi amfani da ita wani shine mu abin da nake so mu cire a cikin wannan hudu ba din ya ake tabbatar da fadawar rana ya ake tabbatar da fada ganin fitowar alfijir wani mataki ya kamata mu dauka wajen amfani da shi tabbatar da alfijir da kuma tabbatar da fadawar rana Allahumma habib ilayna al-iman wa zalihu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومحاسبة الأنفس قبل الوقوف أمام الباري تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأوصي نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن والذي تبقى في الآية الكريمة أمور عديدة أيها الإخوة المصلون منها المفطرات الصوم ومنها الاعتكاف وأحكامه المترتبة وسنعجل ذلك إلى الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يقوى مسلمين أتسمونا ساتين الله يقدر مكي رسول ما هيفينه ina nufin kada ya jama'a hijira kenan muna addu'a ko muna neman addu'ar ɗan uwa daga kan wannan mumbari ubangiji Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi ɗaya daga cikin dattawa da muke da akwai a ƙungiyar izala wanda suka bata gudunmawa tun a matakai na farko alhaji muhammad dan fajo shi ma cikin wannan sati allah ya masa rasuwa muna addu'a ubangiji allah ya ji kansu daga kan wannan mumbari namu ubangiji allah ya ji kansu ya gafarta musu allah ya sa aljannar firdausi ta zama to makoma a gare su allahumma habib ilana iman wa zanmu fi qulubina allahumma arham mautana اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله